ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته 21 ga watan safar shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan oktoba shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya cikin karatunmu na sayil bukhari wanda yau za mu tashi akan babu ƙaunihi ta'ala ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخها قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه اقرأنا ابي واقدانا ابي وانا لنبر من قول من من, من قول ابي وذلك ان وذلك ان ابي يقول لا اعلم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قال قال أبو وليد قال أبو وليد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله كذبني كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أفيده كما كما كان وأما شكره إياي وقوله لي ولد سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا
wannan imam bukhari ya ɗauko aya daga cikin ayoyin suratul baqara kan rubu'i ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha yana magana ne akan ayat tana magana ne akan annasku abinda ake nufi da annasku shine al'izala al'izala kawar da wani abu ko kautar da wani abu ko kuma ka ce annasku annaqlu ɗauke wani abu daga wuri kaza a mai da shi wuri kaza ko canjawa wani abu wuri da ana iya fassara wato annasku da shi ko dai al'izala ko kuma annaqlu min gairi izala ka kawar da shi gaba ɗaya ko kuma ka ɗauke shi ka canja masa wuri ko ka canja masa mazauni duk ana ce da shi wato annask naskul aya ana nufin shi ne bayanun tihai ta'abbudi bi tilawatiha a yi bayanin cewa an dakatar da ko kuma yin bautar Allah da wannan ibada ɗin ya zo ƙarshe da wannan aya ɗin bauta wa Allah da wannan aya ɗin ya zo ƙarshe ko kuma hukuncin da aka samu a cikin ayar aiki da wannan hukuncin ya zo ƙarshe shine ma'anar annasku ko dai a dakatar da bauta wa Allah da wannan aya ɗaya kenan ko kuma a dakatar da aiki da hukuncin da ke cikin wannan aya ɗin biyu kenan ko kuma dukansu biyun gaba ɗaya a dakatar da yi wa Allah bauta da wannan ayar a dakatar da aikin da ko in ce hukuncin da ayar take ɗauke da shi a dakatar da aiki da shi gaba ɗaya akwai misalin wato ayar da aka shafe wato karatunta amma aka bar hukuncinta yana nan aya ce yanzu haka in kun neme ta a cikin alkur'ani babu ita amma ana aiki da hukuncin kenan shine misalin farko da na gaya muku ana iya shafi ita lafazin ayar annasku an gane ko al'izala kenan biduni naql lil hukum an ɗauki karatun ayar amma hukuncin ayar ana aiki da shi Allah ya faɗa a cikin ayoyin da aka shafe الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم wannan aya ce الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim kaga wannan ayar in ka duba Qur'ani ba za ka same ta ba sai dai wani dan bangaren ayar kamar jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim wannan akwai me ake nufi wato me me aure namiji da mai aure mace wanda ya taɓa yin aure namiji da wanda ya taɓa yin aure wacce ta taɓa yin aure amma mace idan suka yi zina to a jefe su wannan shine sakamakon abin da suka aikata uquba ne nakal wannan uquba ce daga Allah lalle Allah mabuwayi ne mai hikima ne tabaraka wa ta'ala yanzu kaga wannan ayar a lafazinta babu ita amma hukuncinta yana nan duk wanda a shari'ar musulunci duk wato wanda ya yi aure ko wacce ta taɓa yin aure in dai an kama mutum ya yi zina ya taɓa yin aure to hukuncinsa kisa ne ka duba tsananin hukunci akan zina da shari'a ta yi ka duba sakaci da ko in kula da mutane suke yi dangane da zinace-zinace duk wanda ya yi a taɓa yin aure ya zina hukuncinsa gawa ne shi inda a ce ana aiki da shari'ar Allah to kashe shi za a yi rataye shi za a yi sare ko jefe shi za a yi a ta jifansa sai ya mutu a tona rami abin ne iya rabinsa iya ƙugunsa a ɗaure hannunsa a ce jama'a a ɗauki duwatsu a ta jifansa sai an gaya mutu wannan shine hukuncin mazinaci da a ce ana aiki da shari'ar Allah wanda bai da aure kuma bai taɓa yin aure ba aka kama shi ya yi zina shi kuma bulala ɗari alƙali ya kwantar da shi a samu lafiyayyen tsumagiya dorina mai kyau wanda ba ta ɓallewa a yi ta zabga masa sai an masa ciki ɗari sai a ce tashi ka tafi gobe ma a kama ka ka ƙara da a ce ana aiki da wannan hukuncin to da an huta amma yanzu zina ba komai ba ne wani abu ne mai sauƙi mata sun sha faɗa suna ganin suna ganin kwandam kwandam a tattare da mazansu koron roba da ake amfani da shi saboda kada a kamu da cutar kanjamau zai yi tafiya zai siyo su ya zuba a jakarsa ita ma za ta shirya masa kayan ita ta san cewa mazinaci ne kuma ba yanda za ta yi da shi suna nan da yawa amma kuma yana so shi kuma Allah kiyaye masa ‘ya'yansa amma yana zuwa ya je ilalata ‘ya'yan wasu yana zuwa ilalata ‘ya'yan wasu gane da marasa aure kuma abu ne mai sauƙi a ɗaukan amarya kawai sai a yi zina da yarinya a taron ɗaukan amarya kawai wannan rububin haya haya a biki da kake gani ana haɗuwa maza da mata galiban ana lalata da mata saboda ba wani abu ne ba su ɗauki abin wani abu ba saboda ba shari'a ba doka ba tsoron Allah mutum ya zo ya zubar da mutuncinsa ya zubar da mutuncin jikokinsa da tattaɓa kunnensa ka bar bala'in da har kabari yana binka ka cuci iyalinka ka cuci 'ya'yanka duk wanda ya je wannan barna wanda ya yi da shi in ya ga 'ya'yansa a baya zai rinka cina wannan abin kazantaccen abu ne zina amma yanzu an halatta shi ba ma na mata ba namiji ma ya nema namiji ma yanzu ba na abu bane it's normal kawai common namiji je ya nema namiji ya ta luwaɗi ba damuwa a je a haɗu a lahirar kawai wannan ayar karatunta babu amma hukuncinta yana nan a wata a wata kira a wata riwayar farjumuhumal battata farjumuhuma tunda su biyu ne ash-shaykhatu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma farjumuhumal battata tayib akwai kuma ayar da hukuncinta kadai hukuncinta kadai aka shafi amma ana karatun lafazinta ana bauta wa Allah da lafazin ayar shine faɗin Allah a cikin suratul baqara wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin a wata kira'ar wa alal ladina yutawwiqunahu da ramadan ba dole bane wanda ya ga azumin zai masa wahala zai takura kawai ba zai azumin ba kawai sai ya ciyar kawai sai ka zo ka auna kwanuka nawa ne a watan gaba ɗaya kawai ka ciyar ka ci gaba da cin abincinka da rana shine wa alal ladina yutiqunahu wa yutawwiqunahu fidyatun ta'amu miskin su kawai ciyar to wannan ayar akwai karatunta amma hukuncin babu shi yanzu akwai wani wanda zai zo ya ce ma shi bai zai iya azumin ramadana ba kawai yana ganin ya takura ba wai fa rashin lafiya ba kawai kana ganin ba za ka yi ba kawai zai maka wahala bari kawai ka ciyar ba zai yi ba wannan hukuncin babu shi akwai aya ta uku wanda an shafe hukuncinta da tilawarta ga baki daya babu hukuncin babu tilawa ga baki daya kamar misalin akwai shayarwa hukuncin shayarwa da yake zamantowa haram ashiru rada'atin yuharrimna idan mace ta ɗauki yaro ta shayar da shi nono a da kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar da hukunci ya tabbatar sai ta shayar da shi sau goma ɗaya ya sha ya sha ya sha da kansa ya sake ya daɗa sha ya sha ya sha da kansa shi yaro mai shan mama ya sake sai an yi sau goma wannan shine wannan wato za a samu haramci bai zai auri yatta ba kuma wato duk hukuncin da ɗanta na cikinta yake da shi a gare ta to shi ma wannan ɗan yana da shi ba ina magana fa akan mace da ta haifi ɗanta na cikinta ba ina nufin mace tana shayarwa ta ɗauki wani ɗan da ba nata ba ta shayar da shi ina fatan kuna fahimta yawa saboda ita shayarwa tana da hukunce-hukuncenta an raza'a ake cewa to wannan ayar sai aka shafe ta da hukuncinta da karatunta babu ita yanzu sai ya zamanto خمس رضعات ne ko kuma salas rada'at a bisa sabanin malamai nana aisha take cewa kana fi ma unzila yana daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani shayar wanda zai haramta shayarwa guda goma ne ashiru rada'atin ma'lumat fa nusikhat bi khamsin sai aka shafe wannan goman da shayarwa biyar kawai a wata riwayar kuma sha uku ne saboda riwayar kenan la tarimul masata walal masatani kenan sha uku ne abinda ake nufi idan idan wannan wata mace yanzu yanayi ya sa ta ɗauki wani yaro zan yi bayanin nan ta saboda ana samun kurakurai mace ta ɗauki wani yaron da ba ɗanta ba a irin unguwa haka ko wani makamancinsa ko yana kuka tana shayarwa ta ɗauki nono ta bashi to duk matar da ta ɗauki wani yaro ta bashi nono ya sha ɗaya ya saki ya ƙara sha biyu ya saki ya daɗa sha na uku ya saki to wannan ɗan da shi da ɗanta ba su da bambanci implication ɗin shi ne kaga yanzu da ba ta shayar da shi ba a da zai iya yin aure a gidan nan zai iya auren yarta ko jikarta ko ƙanwarta ko ita kanta ma amma tun da ta ba shi nono ya sha na gaya muku sha uku ko ya sha ya sake ya sha ya sake to insha Allah wannan yaro da shi da ɗanta ba bambanci to kuskuren da mata suke yi shine daga zuwa gidan yini ko gidan biki sai a ɗauki wata ya kawai a bata nono ta sha saboda tana kuka uwarta tana wanka ko uwarta ta je wani wuri duk matar da ta bawa wani ɗa ko ta bawa wata ya nono in dai ya kai wannan adadi to haramci ya gudana wata rana wata dattijuwa a madina tana zagayenta sai ta shiga wani gida sai ta je ta tarar da wata yarinya ta yi aure ta auri wani yaro ta kalle su sai ta ga ai duk ta shayar da su tunda laraba suna da wannan ɗabi'ar al'adar su ɗauki ɗansu su kai shi ƙauye a rinka shayar da shi wato ko incidentally kawai sai aka samu wancan yarinyar wannan tsohuwar ta shayar da ita shi ma yaron wannan tsohuwar ta shayar da shi sai tsohuwa ta ce yau ai na shayar da ku kaga ba ita ta haife su ba wannan magana kawai ta kashe auren ai na shayar da ku mijin nan hankalinsa ya tashi ya ce kamar yayakin shayar da mu ta ce na shayar da ku kuna yara na shayar da kai ita ma na shayar da ita ya je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a tashi a gigice ya ce kaga abin da tsohuwan nan ta zo take gaya mana sai manzan Allah ya ce kaifa wa qad za'amat yaya zan yi alhali ta riga ta faɗa aure babu tsakanin kaifa wa qad za'amat yaya zan yi ta riga ta faɗa ta ce ta shayar da ku bayan da za ka yi ka je ka auri ƙanwarka saboda kun sha nono tare ba za ka auri yarka ba saboda kun sha nono tare ita ma ba za ta aure ka ba to wannan shine islam kun fahimce ni to adadin shayarwan yanzu nake magana zai iya yiwa yaro ya dan ɗauki nonon ya dan sha sau ɗaya sau biyu wannan ba komai an yi sauƙi akan haka amma in ya sha uku an gama a da kafin a shafi ayar da sai ya sha sau goma kamar yadda na aisha ta ruwaito hadisin imam muslim ashru rada'at yuharrimna kuma ita shayar wannan akram kallahu tana da akwai akwai abubuwa da yawa da Allah madaukin sarki ya kaddara akan shayarwa Allah ya kaddara duk lokacin da mace ta ɗauki nono ta shayar da yaro to akwai wani tausayi da jin ƙai na musamman tsakanin ita wannan matar da kuma ɗan akwai wata kuma soyayya ta musamman tsakanin wannan mata da wannan wato wanda ta shayar da kuma akwai wata alaƙa mai ƙarfi ta kusanci ai shi yasa aka ce uwa uwa ɗin duk inda ɗa yake da rikici da damuwa da mushkila duk yanda yake wahal da uwarsa sai ku ga duk abin da zai sai ta ɗauke shi ta goya shi ba yin ta bane yin Allah ne zuciyar tasu ne Allah ya yi su akan haka wanda kai namiji in ka ga yaron yana wani abu kamar ka buge shi yayi kuka a ɗaga shi yayi ta tsalle a ce ya shiru ya iya yi shiru a ba shi abu ya wullar da shi ya jefar ya balla abu haka dai amma ita Allah ya yi zuciyarta tana iya jurewa ta ɗauki wannan abu kai kana ganin wahala ne ita kuma sauƙi ne yanzu mace sai ta wallahi mace sai ta zauna tun karfe biyu har zuwa karfe hudu da rabi na dare tana zirga-zirga da yaro tana zaune da shi ya ƙi yin bacci watakila cikinsa yana ciwo kuma baya magana shi yaro sayin ɗinsa kawai kuka ne in yana cikin damuwa kuka shi ne sayin ɗin shi ba magana yake ba mata masu dabara ne suke iya gane kai cikinsa yana ciwo kai kansa yana ciwo kai haƙorinsa yana ciwo kai kaza ɗinsa yana ciwo wallahi sai ta kwana ba ta yi bacci ba gobe kuma da safe ta tashi ta ɗora abin karyawa wa yara a shirya su tafi makaranta ta yi ni kuma ba ta yi wannan baccin ba sai ciwon kai kawai to wannan tausayin umuma Allah ya sanya shi wa mata je wannan uwa yake gaya mu cewa tura wannan daga amerika ne wani research ne suka yi sun kawo wani abu gashi nan dai Allah ya sauki wai wai ya za a yi a a illata musulunci a rage masa ƙarfi da yawan haifa-haifa ɗin nan da ya yi yawa kun san wannan ƙadiyar rage rage haihuwar wani abu ne internationally fa sannan kuma wai america suna da sojoji musulmi duk sojan america da ya je yaƙi ya mutu a wani guri ana ba shi wajen dala miliyan kaza diya dala miliyan kaza kuɗi ne na fitar hankali ake ba su to sai su ga sai mutum sojansu ne musulmi idan an zo biyan diya nan sai iyayensa musulmi su zo su karba ko kuma ba ma musulmin ba wasu su zo su karbi kuɗin to su suna bakin cikin kuɗin nan da rinka faɗawa hannun musulmi watakila saje su yi masallaci watakila saje su yi kaza saje su yi kaza wala malam sai suka yi wani risaci yanzu na hada suka ce za su rage yawan auratayya da haihuwa ɗannan za a rinka yin wasu 'ya'ya da ba su da ba su da uwa ba su da uba wanda za a yi su a tashe su ba su da tausayi ba su da jin kai sun yi binciken wannan ɗaukan cikin da mace take yi wata tara yakan sa dole ta zama tana da tausayi ko shi kansa ɗan sai tasiransu da wani tausayi na musamman to sai su nemi maniyin namiji da maniyin mace sai a haɗa shi sai a sa shi a cikin wata kwalba wata na'ura sun yi wasu ina da shi a wayata wani babban mutum ya turo mu yake gaya mu ya ce yanzu abin da za su fara yi kenan an gwada ma sai aka sa shi maniyin in ya kai wata kaza zai kaza yana girma duk wani abin da yake da bukata a cikin cikin mahaifiyar a iya dai bincikensu sun yi kokari sun kamanta har zuwa yaron nan ya kai lokacin da wai za a haife shi kawai sai a fito da shi daga wannan na'urar kun sai a je a ci gaba da bayar da a ci gaba da shayar da shi ko a bashi abin da zai girma ko madara ko na abu to idan ya tashi to zai tashi bai da uwa bai da uba eh sayan maniyin suka yi ai ka gane kai namiji sai a zo a sai maniyi a wajenka a tsiyaya mace ma a zo a siya a tsiyaya sai a hada sai a tashi mutum to idan ya tashi wannan bai da uwa bai da uba bai da tausayi bai da mutunci gaba ɗaya baya ganin kowa da kima bai da dangi don haka dan ya je yaƙi ba zai ji tsoro ya mutu ko watakila iyayensa ko kuma in an zo an za a ba da diya wa za a ba gwamnati ita za ta riƙe wannan diyar ka duba ba don kada su yi asarar wannan kuɗaɗe sannan kuma baƙin cikin kada a samu musulmi dan wannan yaron in ya tashi to za su dora shi ne akan addinin su su wallahi yana nan a cikin wayata ne mamakin wannan al'amari yace wallahi malam suna nan kana nan kana zaune za ka ga sun fara yi kuma sauran ƙasashe ma za su ɗauka yanzu duk wanda ya tashi a wannan yanayi bai ga wata uwa ba bai ga wani uba ba da zai tsawatan masa koyi masa faɗa kurin ɗan gwamnati ne ɗan kwalba ina imani ke akwai inda za a tura shi a ce ya je wani ta'addanci ba za shi ba kuma shi yaushe zai yaushe wani tausayi zai zo masa na ubansa ko na uwarsa ko na wani dangi bai da dangi aiki suke yahudawan nan ba sa bacci dare da rana kullum sai sun kirkiro wani abu amma Allah da ikonsa kuma zai yi maganin abu insha Allah ko an fare sai an samu wani abu suna da ƙin musulunci kwarai da gaske wani wani shi ma wani yana nan suka shi ma cikin duk irin almakar alal islam din ne suke turowa wai an je wani guri ne sai sai wani kwamandan wani soja akwai kun san yanzu a cikin sojojin amerika akwai musulmi da yawa sojan musulmi a cikin sojojin amerika ba za su yi ƙasa da dubu hamsin ba waɗannan musulmi ne kuma allah da iko sai a kai su su je faɗa a ƙasashen musulmi su yi ta musulunta irin faɗan da ake tura su ko pakistan ko iraki ko ina ne da sauransu allah da ikonsa sai su ta musulunta wai wani ne ake ba da labari sojansa kwamandansa ya ga bini-bini sai je zai sallah kuma sojan amerika abun ya dame su in an yi magana sai rinka cewa allah allah to shine kwamandan nasa ya ce to za su wulakanta shi da shi da allah nasa ka san me suka yi wai da su kunyata shi su tozarta shi wai sai aka cire aka samu wata mota sai aka cire injinta aka cire injin motar sai aka kira shi bai sani ba sai shi kwamandan sojan sai kira shi sai yake ce masa ga wannan makullin ka je da kai da allah naka ku tayar da motar nan in allah gaskiya ne in dai allah da kake faɗa gaskiya ne kana masa bauta ko to ka je ka tada motar nan kuma bai sani ba ya karɓi makulli bai tambaya ba bai ce komai ba ya buɗe mota ya yi bismillah ya soka mata makulli wallahi malam wannan abin ya buga mun hankali to ba zan ce ba kaddara ikon Allah ba abin da Allah bai zai yi ba kai ma ka gani ko abun mamaki malam da ya murda motar nan sai ta tashi kullum sai motar nan ta tashi eh ya yi fakin ɗinta mako? ya yi fakin ɗinta ya je aje ta ga motar nan ka tashe ta da kai da allah naka ku tayar da ita ka tashe ta daga nan gurin ka kai ta can gurin ya tashe ta ta tashi kuma ya tuka ta yi fakin ɗinta inda ake so ya dawo da makulli suka kalle shi ya kalle su da aka yi masa bayani kudin sai ya fashe da kuka ya faɗi yana sujada take wasu suka musulunta kaji a take a take wasu suka musulunta yanzu kai da kaga wannan malam me kaji ba zai fassaru ba akan kallon ba zai fassaru ba abun ya wuce yadda kake tsammani amma kudurar ubangiji ai kamar malam ka tuna kamar kamar annabi isa ne da allah ya yi shi ba uba haka ne ikon allah ya wuce haka kuma muna ana ba mu abin da kwakwalwarmu za ta iya ɗauka ne a cikin ƙudurar ubangiji ta baraka wa ta'ala wannan fa duk yaƙa ne a faɗa da musulunci a kawar da shi a bayan ƙasa to na kawo mana wannan isar ne don in nuna mana duk lokacin da ubangiji yake nufin wani abu sai wani kuma yake so ya kautar da wannan abu ya canja shi to kuma Allah sai ya yi maganin wannan abu insha Allah kun fahimce ni Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana taɓawa na'am نعم duk hadda yan uwansu gaba daya kamar dai yadda ka san ɗanka kaga haramcin ya haɗa da ƙanwarsa da yarsa da waye da sauransu in dai mace ta shayar da nami- mutum namiji ko mace to hukuncin dai iri ɗaya ne ba yi da bambanci duka duka ai hadisi ne ya zo ai yuharrimu min ar-rada'ati ma yuharrimu min an-nasab abinda dangantaka take haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa akwai implication kwarai da gaske dangane da wannan shayarwa amma da yawa matanmu ba wasu ma ba a damu ba ba a gidan yini kawai za ta ɗauki yaro ta tab abin nan ko wata wata za ta je aikin hajji ka gane tana shayarwa sai a samu wata mata mai shayarwa kurin a miƙa mata jaririn ai ta buga masa nono ta je har aikin hajji ta je ta dawo dan kada ta yi asarar wannan kujerar ta aikin hajji kuma a dawo babu wani hukunci da ake gina a zo kuma a samu auratiya ba mamaki ya nemi 'yar gidan ba mamaki shekaru ya sa wani abu ya gudana ina fatan kana fahimta kaga yanzu dai duk yanda za ka yi zuri'arka da 'ya'yanka ka tabbatar ba yanda za 'ya'yanka su aure jikokinka ko su aure kannansu ko su duk iya tsawon shekaru ina fatan muna fahimta to Allah gane da mu na na fahimce shi na'am tambayar sa shi wannan da aka shayar da karan kansa na'am ita kuma yar wancan matar shi dai ba zai aure wannan matar ba ko wadanta ko ma mai nuna to misali wani ɗan daga cikin ƴaƴanta da kuma wani ɗan daga cikin wancan ƴaƴan wanda ba shi ba shi wa ne misali ko kane sannan abu wa'ansu a cikin ɗan uwansa ita ma abu wa'ansu a cikin ƴaƴan wannan matar to zai iya za ka iya buga misalin kamar misalin idan uwar ce zai iya yiwuwa misali akwai wannan to in dai ba zai wa ba zai yiwuwa kawai ka riƙe ƙa'ida duk abin da dangantaka take haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa babu wani specification ka ku gane fatawar
shi hakan sake da wajen ya gani na'am hakan sake da wajen ya gani ai alamunsa bai gane ba inda kaga yana haka haka ba ba ganewa ya bai fahimta ba ne ai shi yasa na baka ka'ida duk abin da dangantaka in dai ta dalilin dangi an haramta kaza ko to in dai aka samu shayarwa to wannan shayarwar ita ma tana haramta wannan abu insha Allah to muna ba da misali akan eh, shayarwa ko Eh, to sai kuma akwai wanda ake canjawa nasku da ake canjawa a kawo wani makamancinsa kamar alƙibla ko yawwa za mu zo mu karanta abin da ya shafi alƙibla da ba ka'aba ake kalla ba sai aka yi nasku kenan daga cikin naskun da ake akwai wanda za a shafe sai a kawo irinsa mumasil kenan sai kuma akwai kuma nasku da ake yi daga hukunci mai tsanani sai a kawo mai sauƙi na'am yanzu kaga da iddar mace idan mijinta ya mutu sai ta yi shekara guda haka ne ko? ta kabar ta shekara guda ne haka hukuncin ya gudana to sai Allah ya shafe hukuncin sai ya kawo mai sauƙi aka ce ta yi wata hudu da da kwana goma arba'a ta ashirin wato da, da, da kwana goma wata hudu da kwana goma ashi- ashirin arba ta ashirin wa ashirin akwai kuma mai nauyi da ake kawo a share hukunci mai sauƙi a kawo mai nauyi amma wannan mai nauyin ya fi mai sauƙin alheri misali na gaya muku ɗazu azumin watan ramadana da kana da daman ba sai ka yi ba sai ka ciyar to sai aka shafe wannan hukuncin aka ce a'a ku yi azumin kaga wancan ya fi sauƙi wannan kuma ya fi mai ya fi nauyi
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إنما بذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس haramcin shan giya kenan da ana shan giya da mutane suna cikin yalwa suna shan giya ma'ana suna cik- da damar su sha daga baya kuma aka haramta
hukuncin shi ne kawai kasu sallah suna mari kaga da cewa aka yi la taqrabu salata wa antum sukara ku je ku ta shan giyan ku amma in lokacin sallah yayi kar wanda ya zo lokacin sallah yin sallah yana cikin maye amma in ba lokacin sallah bane ka je ka bugu iya bugu wanda zaka bugu to daga baya kuma sai aka haramta ma gaba daya kaga wannan ya zama mai- mai nauyi ne ga ma- ga waɗanda suke jin daɗin shan giyar dama ya kawo hadisin sa'id bin jubair daga ibnu abbasin ya ce ai afwan ma nansakh min ayatin aw nunsiha ah, babu wata aya da zamu shafe ko mu jinkirta ta nunsiha amma wato ana nufin at-ta'khir na'ti bi khairin minha mu jinkirta ta mu shafe ta ko mu jinkirta ta kamar yadda na muku bayani face sai mun kawo wacce tafi ta shine bi khairin minha ma'ana duk lokacin da Allah ya nasko ya kawo wani abu to insha Allah wannan nabiyin akwai alheri a cikinsa akwai alheri ya kawo kissar abdullahi dan abbas ya ce umar ya ce aqra'una ubayyu wanda ya fi mu karatun qur'ani ubayyu allahu akbar ku duba sahabbai da kansu sun yadda suna nuna wane ya fi wane duba matsayin irin na umar dan khattab amma ya buɗe baki ya ce ubayyu ya fi mu karatun alqur'ani ubayyu dan ka'ab yana cikin gangaren gwanaye na qur'ani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya hore masa dan akwai wata rana da annabi ya zo yin sallah alaihi salatu wassalam a ayar ta tsaya bata zo ba aka je aka dawo aka je aka dawo dai annabi ya ruku'i Allah ya rike qur'aninsa bayan ya idar da sallah sai yake cewa
aina ubayi wai babu wai wai ubayyu baya masallacin nan ne ubayyu dan ka'ab baya masallacin nan na karanta qur'ani aya bata zo ba bai ta- bai tashe ni ba annabi kansa ya jinjina wa ubayyu akwai hadisi duk da wasu malamai sun yi magana akan hadisin um, wasu kuma suna istishadi da shi cewa Allah da kansa wata ran ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama um, ya je ubayyu ya masa karatu ya karanta masa Qur'ani ya karanta masa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab ubayyu yace yanzu ni ni Allah yace in yi karatu yace kwarai kuwa Allahu akbar kusan da cikin mutane ko ko makamancin sa shi ne karanta su to masha Allah yace to ubayyu ya fi mu karatu shine akra'una ubayyu wannan yana nuna idan wani ya fi ka to ka tabbatar cewa ya fi ka kuma ka faɗa ma ka ce a wani ya fi ni zai taimake ka wajen ikhlasi kuma ka ba wa mai hakki hakkinsa wa aqdana aliyu ko wa aqdana wanda ya fi mu sanin alƙalanci da hukunci tsakanin mutane a duk sahabbai ga baki ɗaya Ali bin Abi Talib ne shi kuma wannan Allah ya hore masa alƙalanci da hukunci tsakanin mutane in dai kaza ne ya rufe kofa ka duba yadda Allah kowa yake bashi matsayinsa yace wa inna lanada'u min qawli ubay amma mu akan yi wani yanayin da yakan sa mu mu ajiye maganar ubayyu duk da ya fi mu karatun qur'ani ya fi mu sanin qur'ani amma sai mu sai mu a- mu ajiye maganarsa lanada'u lanatruku wani zance na ga cikin maganganun ubayyu wa dhaka
Allah ubayi أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya faru shine ubayyu yana cewa shi fa duk wani abin da ya ji annabi ya faɗe shi ko ƙur'ani ko hadisi shi fa ba zai bar shi ba ko an shafe ko ba a shafe ko an shafe ko ba a shafe ba maganan wai a zo a ce masa wannan ayar an shafe an shafe ta alhali annabi ya koya masa ita kuma wani ya zo ya ce wai an- wai an shafe ya ce ni fa ba zan taɓa barin abin da annabi ya koya mun ba kaji kaji yan sunna ɗin kenan na hakika kenan to to shine shi waye ne mai riwaya ne um, eh, sahabin namu a cikin hadisi Abdullahi dan Abbas ne yaga cewa in sun bi ubayyu akan wannan ra'ayin za su sha wahala saboda akwai ayoyin da an goge su yace alhali gashi Allah yana faɗa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah da kansa ya tabbatar zai iya shafe wata ayar bayan annabi ya koya wa mutane din kuma Allah ya zo ya shafe hukuncinta ko ya shafe tilawarta ko a shafe karatunta misali kai ubayu ka- kana da ka'ida cewa kai duk abin da ka ji annabi ya faɗa kai fa ba za ka bar shi ba babu nasir da mansur ana magana to shi yasa yace duk da ya fi mu karatu ya fi mu sanin qur'ani amma fa gaskiya akwai lokacin da kuma mukan dan kyale shi mu bi abin da ya kamata
an zo wajen nasir ko mansur sai in an zo wajen nasu kalmar su sai a bashi to shi kam yana karanta su gaba daya ina fata ana fahimta to sai kuma waqalu takhadallahu waladan subhana imam al-bukhari ya kawo fadin Allah ta'ala a cikin suratul baqara kar ku manta muna dan tsunto ayoyi ne a cikin suratul baqara imam al-bukhari yana fassara mana yana kawo mana hadisai da suke da alaka da ayoyi sun faɗa cewa Allah ya riƙi ɗa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wannan aya ta sauka ne raddi akan nasara yayin da suka ce a waƙalatin nasarar masihu ibn Allah waƙalatin yahudu uzairu ibn Allah I- nasara suka ce yesu almasihu ɗan Allah ne yesu almasihu ɗan Allah ne ma'ana isa ɗan Allah ne yahudawa ma suka ce uzairu ɗan Allah ne uzairu ibn Allah wannan mushirkan larabawa kenan ai wannan afwan wannan eh, Yah- yahudu da nasara kenan mushirkan larabawa kuma suka ce almala'ikatu banatullah kaga yadda suka rabawa Allah yaya kirista suka ce isa dan Allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah mushirkai na larabawa da ba ba yahude ba ba na ba nasare ba har na mushirkai su kuma suka ce duk mala'iku gaba ɗaya ‘ya'yan Allah ne mata wai Allah yana da ‘ya'ya mata ba ‘ya'ya maza amma akwai ‘ya'ya mata duk mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata in ji mushirkan larabawa su ba a son mata ko da mata mata su kuma abin mamaki su a karan kansu suna ƙin mata mun karanta da ku anan cewa ɗabi'arsu ne in an haifa musu ya mace kashewa suke yi kuma muni ne a danganta wa mutum ya mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab su a karan kansu ba sa so amma abin mamaki sun danganta wa Allah abin da su ba sa so to wannan shine Allah yake cewa wa qalu takhadallahu waladan subhana sun ce Allah ya rike da tsarki ya tabbata ga Allah to shine ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kazzaba ibnu adama wa lam yakul lahu dalik dan adam ya ƙaryata ni Allahu akbar Allah ne yake faɗa hadisul qudusi kenan min at-takdhib ne wato at-takdhib a larabci shine nisbatul mutakallim ila anna khabaruhu khilaf al-waqi wato karetawa shine karam malam ba ba wai ba wai mutum mutum yayi magana ka ce ƙarya kake yi shine karetawa ba ina so ku gane wannan a wurin larabawa idan mutum ya faɗi magana sai ka ce wannan maganar taka ba haka take ba ka faɗi saɓanin abin da yake waƙe to shine ƙaryatawa mu kaga a hausa ai ƙaryata ne yayi ai ƙaryata ne yayi ina magana ya ce ƙarya ne sai ranka ya ɓaci to wani zai iya za ka iya zuwa ka yi magana ɗin zai iya zai iya cire kalmar ƙarya ne ɗin amma ya yanka maka wani lafazin to shi za aka ce kai ɗin in za ka faɗi magana to ka yi ƙoƙarin ka faɗi haƙiƙanin abu yanda yake amma idan ka yanki magana ka faɗa ba yanda yake ba sai wani ya ce ba haka bane to ya ƙaryata ka a nan hikimar wannan tafsirin shine su kafiran ba wai zuwa suke su ce su ce wa Allah ƙarya yake ba Allah ƙarya yake ba haka bane ba za a kawo musu maganar Qur'ani ne a ce Allah ya ce sai su birs da abu su ki su ce ba haka bane su ba haka suka sani ba ko su ba su yadda ba ko kuma wannan abun bai sai yi ba Allah ya ce dan adam ya karyata ni amma walam yakul lahu dalika bai dace yayi ma haka ba Allahu akbar bai cancanta ba dan adam bai isa ba bai kamace shi ya karyata ni ba inji Allah wa shatamani ibnu adam ko wa shatamani dan adam ya zage ni وشتمني ماضيني eh amma yana daukan ma'anar eh mudari tunda ai ba ba an yi zagin an gama bane ana ci yanzu ba abinda ake nufi da shatmu shine aibantawa ka sifanta mutum da tawaya shine zagi duk abinda zaka faɗi mutum ka tauye shi to sunansa zagi a wajen larabci a wajen laraba to ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka a ce a sifanta shi da tawaya yace walam yakul lahu dhalik bai kamata ya karyata ni bai kamata ya tauye ni ba to menene karyata mun fa amma takdhibuhu iyaye karyata ni da dan adam yayi inji Allah hadisul qudsi ne fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana wai sai ɗan adam ya raya wai sai ɗan adam ya faɗa cewa Allah bai isa ya dawo da shi kamar yadda yake ba ba Allah ya ce kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina wa laqad katabna fi zaburi lalle kamar yadda muka halicci ɗan adam kuma wallahi ka zamu dawo da shi ba ya halice ka babu kai ba dukkanmu nan shekaru ɗari da suka wuce ba kowa ba zan yi ƙasa da ɗari ba don akwai waɗanda suna suna sun fara dukan ɗarin a kusa da ga su can haka na hango su ta wancan ɓangaren amma Allah ya samar da mu to kuma ba mamaki nan da shekara ɗarin ba kowa kuma a cikinmu to wai a samar da mutum babu shi da kuma bayan an samar da shi ya mutu a tashe shi wanne ne ya fi wahala ne a samar da shi babu shi shi ya fi in baka gane ba ƙirƙirar mota babu ita a yi mota a yi ta da babu ita a kawo ta a hauta shi ya fi wahala ko ko in taɓa ce a gyara ta to yaya mutane za su rinka kare tashi al'iyama wai Allah ya ce zai tashi mutane wai sai a ce wai wai mai yuhi al'izama wa hiya ramim a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usun khalqan jadida yanzu bayan mun zama kashi mun rididdige mutum ya riɓe an sa shi a kabari babu shi bayan ka je ka tona shekara kaza ma za ga ma duk kasusuwa ne ba labarin mutum wai a ce wai za a dawo da mu kafirai suka ce ba mu yadda ba za amal ladina kafaru allan yub'asu Allah kuma yace kul bala ga ya musu la tub'asunna wallahi sai an tashe ku thumma la tunabba'unna bima amiltum kuma wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne ma a wajen Allah to shine anan annabi yake cewa Allah ya ce dan adam ya ƙaryata ni saboda ya ce ban isa in dawo da shi ba bayan na yi shi wai ba zan dawo da shi kamar yadda yake ba to zagi fa menene zagin Allah wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li walad ya zage ni tunda ya ce min ina da da ya danganta min ta waya shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala danganta masa da ta waya ne saboda me ba a samun ɗa sai an samu uwar da za ta ɗauke shi sannan daga cikin manufan samar da ɗa shine ya taimaki ubansa kowa yana gadara da ɗansa cewa nan gaba zai taimake shi ko ya aike shi ko ya sa shi aiki ko a yi kaza ko kar a yi kaza kaga kamar mu'in ne musa'id ne to ina ruwan Allah da ɗa yana buƙatar taimakon wani ne kuma ɗan adam da aka ce ya je ya auri mace ya zauna da ita har haihu ina ce bukata ce ta sa dukkansu gaba ɗaya ita mace mabukaciya ne dan shi ma namijin mabukaci ne to ina ina ruwan Allah da bukata da zai bukaci mata yanzu danganta wa Allah ɗa to kamar kana danganta masa yana da iyali ne yana da mata kuma ku kun san yadda ake rayuwa da iyalai komai yana iya faruwa a iya dan taba darajarka da mutuncin kama da waye da sauransu ina ruwan Allah da mata to wannan shine kafircin da waɗannan masu waɗannan addinai nasara da yahudawa da mushirkan laraba suka danganta wa Allah cewa Allah yana da ɗa jiya ɗin nan a wayata ina ganin a nan fa jihar kano tansir kiristantar da mutane a ƙauyukanmu ɗin nan wallahi tallahi malam mata da hijabi malam suna magana bishara yesu almasihu ya shigo ƙasar hausa mu ba mu taɓa samun alheri irin wannan ba da ana cewa babu kirista a kaza sai an shiga ƙauyukanmu za a gan wallahi da hijabin ta malam tana maganar yesu almasihu ga wani da babban riga da hula in ka gan shi a masallaci cewa za ka yi ma matso sahun gaba amma kirista ne ga fasto fasto fada fada da hula a kansa yana raba musu kuɗi a ambulan muna nan muna ta wannan bayan wannan kuma su zo su sace namu ƴaƴan su kai su anambara su mai da su inyamurai su mai da su kiristoci a yi ta koya musu addu'ar yesu almasihu muna nan muna zaune sai gina gidaje da hawa motoci masu tsada da alfahari mu kaza mu kaza mu kaza mu kaza manyan ƙasar nan kuma sun yi shiru sun zuba ido wannan kiristancin da Allah yake magana yana cewa sun zage ni yanzu shine yake ake ɗiban ‘ya'yanmu ana mai da su ka haifi ɗanka ya zo ya ɗauki makami ya kashe ka nan gaba wallahi ga mace musulma malam yarinya musulma malam ta je ta shekara biyu uku hudu biyar shida ta zama inyamura an mata aski a karam kalla ta sa matsatsin kaya ta zama inyamura ta daina jin hausan ma gaba ɗaya a najeriya a ɗebi ‘ya'yanmu a je a mai da su bayi a yi tsafi da waɗanda za a yi tsafi da su hannan gurin aka kawo su har gidan sarki aka kawo su amma wallahi ina so in gaya muku daga cikin maganganun da wasu manya a ƙasar nan suka faɗa wani buɗe baki ya ce ai sakacinsu ne sakacin musulmin ne sakacinsu ne su suka jawo kansu zancen ya wuce an kama iyamuran da suka yi abin nan an kama wani ya je ya belin su ai wani musulmi cikin wanda aka kama billahi azim wani lauya musulmi shi ya je ya tsaya ya yaƙi ya ce ya ce ya ce sai an fitar da su kuma yanzu kun san labarin da ake tattaunawa ma wai wai ina wai me ma dalilin da ya ce wai satar su akai sai an ma ba da dalilin sace su akai mata a kawo dalili yanzu turancin da ake kenan haka za su kace magana kenan aljanu ne da kafa suka taka jarirai daga nan suka tafi har anambara an fa kama su a gidajensu a coci-cocinsu a wuraren su 'yan sanda sun je sun kama su amma saboda tsabar yahudanci yanzu yadda za su lalata zancen wai babu ma dalilin cewa sata su ma akai a bawo wani dalili da za a dogara da shi a kotu wai cewa satan su akai kuma ya'yan nan wasu har yanzu suna can fa har kuma ta an taɓa yin wannan a yalwan shandan fa a faɗan da aka yi a tafawa balewa da waye wallahi tallahi har yanzu akwai 'ya'yan musulmi da suke hannun kiristoci sun mai da su tuntunan har sun haihu sun ji jikoki ma a arewa ba a ko'ina ba to wannan shine kaskancin da muke gaya muku matukar musulmi ba su tsaya suka san yancinsu da mutuncinsu da addininsu ba za su ga wulakanci kana ji kana gani za a zo a ɗauki ɗanka a da shi kirista a da shi arni kuma ya zo ya yaƙe ka ya ce yancinsa ne yanzu waɗannan nan wanda aka kawo wanda suka girman yan jarida suke gaya mu ana ta ƙoƙarin maya za a ba su kalmar shahada tukunna za su karɓa ko ba za su karɓa ba na'am eh to ai barin gaya maka wani abu guda kaga Najeriya kaga manyan nan da kake ganin su ba kuna shugabanni ba matukar ba su sa baki suka yi magana ba abun haka zai lalace suna nan sun yi shiru ina faɗa ne ina so in na faɗa ku tuno wane me yasa bai yi magana ba wane me yasa bai yi magana ba akwai manyan mu yan siyasa akwai shugabannin musulmi haka ne akwai manyan sojoji akwai manyan me yasa suka yi shiru matukar ba tashi suka yi suka ce sai an dau mataki ba ba za a dauka ba dan wasu kucaki wasu lauyoyi ko wasu waye-waye da sauransu wasu yan kananan yan siyasa masu neman ƙura'a akwai masu neman ƙura'a yan sun ta magana na iska a rediyo za su faɗa amma ba za su bi abin hakikan from the source ba za su faɗa a jarida ai wani yayi magana wannan suna neman ƙura'a ne talla ne kawai amma haƙiƙanin yadda ake yin abin ku tambayi lauyoyin za su gaya muku waye yake bin su jiya malam abdullahi yake gaya muke cewa ya ce ai ai wannan ma waɗanda suka fito ne sun fi tamanin 'ya'yan sun fi tamanin wasan iyakansu kuma wani abu ne suka shirya akwai wanda aka ɗiba a rogo akwai wanda aka ɗiba a gombe akwai wanda aka ɗiba a adamawa akwai wanda aka ɗiba a kaza wallahi yanzu ka san me suke yi zuwa suke su ta sace yara ƙanana yayan musulmi yan ƙanana wanda ba su da wayo kurin in sun sace sai su mai da su wurin su kurin sai su canja musu suna su canja musu addini sai su tashi a wurin su kawai shikenan sun zama kafirai saboda kuna kuna haihuwa da yawa su kuma ba su haihuwa da yawa suna ganin kun fi su yawa don haka waɗannan ɗin da aka ɗauko sun tashi ba uwa ba uba to su ne kuma za a shirya su zo su yaƙe ku kuma za su yi aiki da indijin ɗinku na nan bayan shekaru za a dawo da su a ce 'yan kano ne bayan sun gama inyamurancinsu wai yanzu inyamuri a ƙasar nan inyamuri har yana da 'yancin da zai kama musulmi ba aushe ya tafi da shi garinsu ya mai da shi arne inyamuri ai lalacewar musulmin ai ta haka yi ai lalacewar ta isa ai abin ai ba zai lissafi bayi Allah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce subhani sarki ya tabbata gare ni an attakhidha sahibatan aw walada a ce wai ina da mata ko ina da da sarki ya tabbata gare ni in ji Allah bayi da da bayi da mata kirista sun tabbatar wa Allah ɗa yahudawa sun tabbatar wa Allah ɗa mushirkan laraba sun tabbatar wa Allah ɗa to goyon bayan wannan abin kamar fusa ta Allah ne ya tabaraka wa ta'ala wannan shine real meaning na addinin kirista shine kake ganin musulmi yake kin kirista din saboda zagin Allah suke yi babu zagin da zai wuce ka ce Allah yana da mata Yesu almasihu dan Allah ne kuma Allah baya so ya ce baya so mahalicinka ya ce baya so bai yadda ba mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd wa qalu ittakhadha Allahu walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن إن جاء الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لا آيوين بلا عدد أشياء القرآن تسكي فدا أكن الله ياشي أنشي ينادى أما وإن كريستوتين da suke kan wannan yau su ne kuma suke za su ɗabi 'ya'yan musulmi su mai da su arna sai musantai Allah raba mu da wannan kaskanci wasu wallahi wani lokacin za ka yi tunani wanda ya riga ka mutuwa bai ga wannan bakin cikin mama inda in ya samu rahama wallahi ya huta da wani bakin cikin wallahi wanda banda baka raye aka yi shi wallahi kuma wallahi abin ci gaba zai ta yi na rantse da Allah ya matukar ba a dauki mataki ba za ku ga wancan ma an yi can can ma an yi haka za su yi ta warwasun yayan namu yanda ka san ku samu tattabaru kuna warwaso kuna kamawa haka za su yi ta bi saboda me ba mu da shugabanni in an yi magana a ce ana zagin shugabanni ba abin da su ga sunan ai a dan abin da bai kawo ba yanzu a nan cikin shugabannin namu jagororin mu akwai yaron da ya zo musulmi ne wannan ake cewa da shi waye waye waye Yunusa Yalo da ake ta shari'arsa yarinya ce ta ganshi in ya mura ta ce tana son sa ya ce ba zan aure ki ba ni ni musulmi ne ta ce to za ta musulunta ya ce to ki musulunta sai aure ki da kanta fa ta musulunta ta tako ta zo ta musulunta ta karɓi kalma aka ɗaura musu aure da salatin annabi a taro ba a ɓoye ba amma wallahi duk jaridun kudin nan ga baki ɗaya ba wanda ba su zagi yaron nan ba suka zagi arewa suka zagi manya suka kaza kaza a cikin shugabannin nan namu waɗannan shugabannin nan namu masu raunan nan akwai wanda shi ya dage ma ya ce lalle sai an ɗau mataki akan yaron nan aka juya maganar aka ce aka ce aka ce aka ce wai wai kidnapping din ta wai yayi musulmi bawan Allah gashi nan an kamo shi a bumfai an sa masa ankwa bawan Allah yaro matashi suka yi ta azabtar da shi akan yarinya guda ɗaya wadda ita tace za ta musulunta to yanzu muna jiran me za su ce har yanzu ba su yi magana ba an ɗebi 'ya'yan musulmi mutum 49 suna nan ba su ce komai ba sun yi shiru wakilan yahudawa warai kuwa wallahi Allah ya sauye Allah ya isa kurin abin da ake mana a ƙasar nan kurin Allah ya isa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum